إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى فإن التقوى خير الزاد في الآجل والعاجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب ولله در القائل ترحل من الدنيا بزاد من التقى فأمرك أيام وهن قلائل أيها المسلمون إن الوضوء لمن أجل العبادات وأعظمها وذلك لتعلقها بالصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال نبيه عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور فالوضوء إذن من آكد أركان الصلاة لكن عباد الله لجهل كثير من الناس بأحكام الشرع وقعوا في أخطاء أثناء الوضوء وهذه الأخطاء تتفاوت إلى التي قد تبطل الصلاة وإلى التي قد لا تبطل الصلاة لكن تنقص من كمالها ومن هذه الأخطاء عدم التنزه من البول ففي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين في المدينة فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أي لا يتنزه منه وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ومن الأخطاء أيضا عباد الله عدم التسمية عند الوضوء ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهذا دليل على مشروعية التسمية ومعنى التسمية قول بسم الله قبل الوضوء عباد الله ومن أخطاء الناس في الوضوء أيضا آه الإسراف في الماء قال الله تعالى ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين وفي الحديث مر الرسول صلى الله عليه وسلم بسعد يتوضأ فقال ما هذا الإسراف فقال سعد أفي الوضوء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار فلنا في رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في الوضوء حيث روى أنس أنه كان يتوضأ بالمد ويقال في المثل عندنا روى أتوك لي يا إشمي هنك لي وانك أي الماء القليل يكفي اللبيب الاستحمام عباد الله ومن الأخطاء في الوضوء الزيادة على ثلاث غسلات أي غسل الأعضاء على أكثر من ثلاث مرات جاء في الحديث أن أعرابيا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء فتوضأ ثلاثا ثلاثا لما انتهى قال الرسول هكذا الوضوء فمن زاد فقد اعتدى وأثم وظلم فهذا دليل على أنه لا يجوز تجاوز ثلاث مرات عباد الله ومن الأخطاء في الوضوء عدم غسل الكفين مع الذراع مع الذراع أما اليدين لأن غسل الكفين في البداية مستحب وأما غسله مع الذراع مع اليدين فهذا واجب وهو المقصود بقوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق وأخيرا عباد الله من أخطاء الناس في الوضوء عدم عدم إسباغ الوضوء والإسباغ يعني أن يصل الماء إلى كل عضو من أعضاء الوضوء قد ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء وفي حديث آخر رأى رجلا يصلي وفي قدمه قدر الدرهم لم يصبه ماء فقال عليه الصلاة والسلام اذهب وتوضأ وأعد صلاتك فهذا دليل على أن عدم الإسباغ في الوضوء قد يؤدي إلى بطلان, بطلان الوضوء فضلا عن الصلاة ويتأكد إسباغ الوضوء ويتأكد إسباغ الوضوء في هذا الوقت أعني وقت الشتاء الذي حين يشتد البرد وفي مثل هذا الوقت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط عباد الله أخيرا اعلموا أن الوضوء عبادة مستقلة وإن لم تؤقبه صلاة قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ونعم إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي يحافظ على الوضوء وإن لم يصلي دليل على كمال إيمانه نسأل الله تعالى أن يعيننا على إكمال الوضوء كما ينبغي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah amma ba'd yan uwa masu girma ina ma kaina da gaba ɗayan mu wasiya da jin tsoron Allah madaukakin sarki tsoron Allah shine mafi girman abin da zai tseratar da mutum a duniya da lahira shi yasa Allah ya ce wa tazawwadu ku yi guzuri wa inna khairaz zadi taqwa kuma kusan guzuri mafi alkhairi shine tsoron Allah shine wani mai hikima yake cewa ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل كي كوكري كي guzuri daga duniya zuwa balaguran lahira amma ku kasan guzuri mafi alkhairi shine guzuri na tsoron Allah muna fatan Allah ya kara mana tsoronsa yan uwa masu girma daga cikin ibadu na ayyuka arwalla tana daga cikin maɗaukaka mafi girma daga cikinsu ba komi kuma ya ba arwalla wannan matsayin ba sai don kasancewar ta in ba da ita ba babu sallah alakar ta da sallah ya bata wannan matsayin kuma kowa ya san matsayin sallah a musulunci ita ce rukuni na biyu ita ce mararraba tsakanin musulmi da wanda ba shi ba wannan yake nuna girman arwalla a shari'a ta musulunci ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqbalu Allahu salatan bighayri tuhurin Allah baya karba sallar da aka yi ba da tsarki ba ba da arwalla ba ma'ana wannan yake nuna ashe arwalla tana daga cikin manyan sharuɗa na sallah in uwa masu girma sai dai jahiltar hukunce-hukuncen musulunci da yawa daga cikin mutane suka yi ya jayo mutane suna fadawa a cikin kurakurai a wajen arwalla wanda suke iya sabbaba lalacewar arwallar idan ku an ce arwalla ta lalace ba a zancen sallah domin in ana ta kai ba a ta hulla yan uwa masu girma daga cikin wannan kurakuran da mutane suke yi na farko akwai adamu tanazzuhi anil baul rishin tsarkakuwa daga hutsari yadda ya kamata arwalla sharaɗinta ne sai an yi tsarki idan mutum ya yi hutsari bai wanke da kyau ba ya ƙare hutsarin hutsari yana zuba a wandansa to ko ya yi arwalla dubu wannan arwallar banza ce don saboda ba a yi tsarki ba rishin tsarki yana jayo lalacewan arwalla wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawo a Madina sai haɗu da wasu kaburbura guda biyu sai ce wannan kaburbura ana musu azaba daga ciki sai ce ɗai daga ciki abin da yasa ake masa azaba shine baya tsarkaka yanda ya kamata daga hutsarinsa daga cikin kurakuran mutane a wajen arwalla akwai at-tasahulu an tasmiya rishin ko in kula game da bismillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman la wudu ala wala wudu liman lam yadhkur ismallahi alaihi duk wanda ya arwalla bai ambaci sunan Allah ba to baya da arwalla kenan yana da kyau a kula da bismillah a wajen arwalla da yawa daga cikin mutane suna mantawa ko kuma suna wasa da haka in mantuwa ne wannan an sani amma akwai wanda ba su ma sani ba ne to irin wannan ba a ma mutum sauki a kansa arwalla a ce baka san ana bismillah ba cin tuma an ce ai bismillah balantana arwalla da take ibada kai tsaye daga cin kurakuran mutane a wajen arwalla akwai al-israfu filma shine almubazzarantar da ruwa kaga mutum ya zo ya kunna famfo ko ya ci ko katon sahani kuma dukkanin shi ya bungule shi a wajen arwalla wannan kuskure ne Allah madaukaki cewa wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kada ku rika almubazzaranci Allah baya son masu almubazzaranci wata rana manzo Allah ya haɗu da Sa'ad yana arwalla yana tabbacal batsal da ruwa lokacin yana yaro sai manzo Allah ya ce masa wani irin bannan ruwa ne wannan sai ce ya rasulullah a wajen arwalla ma akwai bannan ruwa sai ce masa eh ko da kana a cikin teku iyakar da yawan ruwa ko to kada ka yi wasa da ruwa in kana arwalla ka yi daidai ruwa daidai tsaki anas radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu yana arwalla da muddu guda na ruwa ɗan magana suka ce ruwa a cokali ya ishi mai hankali wanka mai hankali aka ce in ka ce kai baka iya ba to ka dibi hankalinka ma'ana ruwa 'yan kaɗan suna isan mai hankali ya yi arwalla da su amma ka ga mutum ledar fiyawa ta ba ta mishi arwalla in ka ga ledar fiyawa ta ba ta maka arwalla to akwai matsala ka yi kokari ka tilasta kanka wajen koyan ekonomi wajen koyan meke da suna maneji a wajen arwalla ba a son bata ruwa a wajen arwalla yan uwa masu girma yana daga cikin kurakuran mutane a wajen arwalla shine ghaslul a'dha'i ala akthari min thalath marratin wanki gaban arwalla ya da sau uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ba kawai ya zo wajen sa ya tambaye sa game da arwalla sai manzo Allah yayi arwalla a gaban sa ya wanke gaba ɗayan jikin sa sau uku uku in banda kai shi kai so guda ake shahawa shi ma kuskure ne ba a shahawa kai da kunnuwa sau uku a so ɗaya ake shahawa sauran gabobin manzo Allah ya wanke su duka sau uku bayan manzo Allah ya kare sai ya ce hakadhal wudu haka ake arwalla faman zada faqad i'tada wa athima wa zalam duk wanda ya kara akan wanki uku to ya wuce gona da iri yayi zalunci yayi zunubi yana daga cikin kurakuran mutane a wajen arwalla shine adamu ghaslul kaffaini ma'a dhira shine rishin wanki tahin hannu tare da hannuwa tahin hannu sau biyu ake wanke sa a cikin arwalla karo na farko shine hwarin wanki wanda za ka yi farko in ka zo tahin hannu za ka wankewa to shi wanki na farko baya daga cikin dole a cikin arwalla mustahabbi ne abin da yasa shi ake wanke hannu tun farko don saboda za ka sama bakin ka ruwa to sai aka so ka wanke hannun don ka tsabtace shi kada ruwan da za ka sha a baki kai tsaye kazamta ta shi a ciki to idan ka zo wanke hannunka duka za ka sanya da tahin hannun da zira'in gaba ɗaya ana gane da kyau wanda suke kallo mai kamara gashi yanda ake kinan duka daga tahin hannun da abun da ya wajen gwiwar hannu duka za a wanke domin wannan shine yake dole shine manufar faɗin Allah maɗaukakin sarki wa aidiyakum ilal marafiq idan aka ce alyadu da larabci yahtawi al-kaffu waz-zira ya shahi tahin hannu da kuma wannan hannun zira'i ma'ana karan hannu ya kamata a kiyaye da wannan 'yan uwa 'yan uwa masu girma abu na ƙarshe daga cikin kurakurai shine adamu isbaghil wudu rishin cika arwalla me ake ce ma cika arwalla shine ka tabbatar da duk inda ake wankewa ya samu ruwa yadda ya kamata idan kana sanye da wani zobe ko kuma wata munduwa a hannunka ka yi ƙoƙari ka murza ta don saboda ruwa su shiga in ba haka ba to ka san da za ka iya yin aikin banza wai arwalla da hutsari ma'ana ya kasance wannan arwallar ta haka a banza ta tahi domin ba ka yi isbahul wudu ba ba ka cika arwallan yadda ya kamata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana sallah sai manzo Allah ya lura a ƙafarsa a duddigen ƙafarsa akwai alama ta inda bai samu ruwa ba daidai dirhami sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa je ka sake arwalla kuma ka sake sallah wai ba bai wanke ƙafa ba ne a'a ya wanke ƙafa amma akwai alama ta inda bai samu ruwa ba musamman in lokacin sanyi ne ana gane inda in ka wanke bai samu ruwa ba manzo Allah ya ce masa je ka sake arwalla kuma ka zo ka sake wannan sallar wannan me yake nunawa ashe rishin cika arwalla rishin wanke gabobin arwalla yanda ya kamata ma'ana a tabbatar da an saruwa yana jayo lalacewan arwallan mutum kenan yana da kyau a riƙa sara ana dubin bakin gatari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwadaitarwa akan cika arwalla da tsoratarwa akan rishin cikata a wani hadisi yake cewa wailul lil aqabi minan nar asbighul wudu azaba ta tabbata ga kawahun da ba a wanke su da kyau ku rika cika arwallanku haka kuma a wajen kwadaitarwa yana cewa ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat shin kuna so in nuna muku abun da da shi Allah yake ɗaukaka darajoji kuma yake kankare zunubai sahabbai suka ce eh ya ma'aikin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu isbaghul wudu'i ala al-makarih cika arwalla a lokacin da yake na wahala ma'ana kamar lokacin sanyi ko kuma lokacin da mutum yake baya jin daɗin jikinsa in ya zuba ruwan yana ɗan jin sanyi-sanyi ko abu da ya kama da haka ma'ana dai cika arwalla a lokacin da mutum yake cikin tsanani daga cikinsa lokacin sanyi wannan lokacin da muke a ciki yan uwa masu girma da ƙarshe mu san da cewa ita arwalla ibada ce mai cin gashin kanta ibada ce mai zaman kanta ko da ku ba a alakanta ta da sallah ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahhirin Allah yana son masu yawan tuba kuma yana son masu yawan tsarki wannan ishara ce akan cewa zama da arwalla abu ne wanda Allah yake so wai ba sai in za a sallah kawai ake arwalla ba yana daga cikin fa'idar zama da arwalla yana korar shaidanu shi yasa wanda yake fama da shaidanu ana son ya rika zama da arwalla ya tabbata a hadisi da muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lan yuhafiza ala alwudu'i illa mu'minun babu mai kula da arwalla ko da yaushe in ba mutumin kirki ba duk wanda kaga yana kula da arwalla da takari yayi to mutumin kirki ne ya tabbata a hadisi manzo Allah wataran ya tashi ya ce ma Bilal wani irin aiki ne kake yi na ji tawun sawunka a bayana a aljanna ma'ana na ga na zo shiga aljanna da ni da kai muna shiga tare wace irin ibada ce ta kai ka wannan matsayin har za mu shiga aljanna ka hada da ka hada ni da kai sai ya ce to in dai akwai abin da nake tsammani shine to ni ba na zama sai da arwalla kuma duk lokacin da na yi arwalla sai na yi sujada guda biyu ita ake ce ma raka'atayil wudu mutum ya yi arwalla kawai dalilin arwallan nan sai raka a biyu shi wannan kowane lokaci kana iya yi hatta auqatun nahyi kana iya kai ma'ana kun ga me yaba bilal wannan matsayin zama da arwalla ashe arwalla ibada ce mai cin gashin kanta in kana so ka samu wannan falalar ka kula da arwalla za ka samu wannan falalar kai kan katma arwalla da ita ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bambanta al'ummarsa da wadda ba ita ba inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu al'umma ta za a tada su a ranar alqiyama inda suke arwalla hannuwa da kawahu da huska da suke wankewa yana haske manzo Allah ya ce to da wannan zai gane al'ummarsa a ranar alkiyama in uwa masu girma mu kula da arwalla domin rishin ta rishin sallah ne domin sharadi ce na sallah Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon cika arwallolin mu اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وعليك بأعدائنا وعليك بأعدائنا وعليك بأعدائنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله